أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى يومنا تقص قوة رمضان ثلاثة كنن هجرة منزون سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة شكرة تدبو دايدة تريه دا أربعين دبيو وان دي دي دي دا أشرين قوة هدو ميلادية هاي هو النبي عيسى دم مريم عليه السلام shekara ta ɗaya. a jiya mun tsaya akan wato muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a jiya mun tsaya akan aya ta biyar zuwa aya ta hudu zuwa aya ta biyar kenan a cikin suratul araf a shafi na shida, a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi akan wannan ayar muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu a cikin wannan karatu da za mu gabatar yanzu nan, kuma Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan ƙarko, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar Firdaus al'a'la ta kasance makumanmu da mu da ku gaba ɗaya. to saboda yanayi na hari na uzuri na lalura na rayuwa alarama bai samu isowa ba kidan ina ganin yau ta kama dole sai na karanta ayoyin sannan in biyo da bayani kamar yadda hali ya basuwa Allah ya muni jagoranci a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون الله سبحانه وتعالى يتي فلما كشفنا عنهم الرجز lokacin da muka yaye ma mutanen fir'auna ar-rijiz wato shine azaba wahala da suke cikinta domin kalima ta arrijis wani lokaci tana nufin kazamta amma da muka ce ana nufin wato shine azaba da Allah subhanahu wata'ala ya turo musu ila ajalin zuwa ga wani ajali malamai sun yi magana biyu idan ajali na su yi imani ne to sai zaman to ila ajalin hum balighuhu zuwa ga ajali wanda za su yi imani wanda an ba su dama da tazara su yi imani kinan sai zaman to wato yaye azabar ta yi istimrari ta ci gaba waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce a'a falan ma ka shafna anhumur rijiza lokacin da muka yaye musu azaba ila ajalin ai ila qurba ajalin hum balighuhu kenan nan su sun fassara ajalin nan ajali na mutuwa waɗancan sun fassara shi ajali na imani to kaga babu matsala tunda in an ce ajali na imani suna iya in ajalin ya cika ba su yi imani ba idahum yankusun sai su warware alkawari tsakaninsu da Allah amma idan mun ka ce ila ajalin ana nufin ajalinsu na mutuwa to nan sai ya zamanto ila qurba ajalin hum balighuhu zuwa ga kusan lokacin mutuwa su kenan idahum yankuthun sai ga su suna warware alkawari tsakaninsu da Allah dama sifa ce ta munafikai an gane ko shine sifa ce ta munafikai warware alkawari tsakaninsu da Allah Allah ya faɗi wannan a cikin suratul tauba wa minhum man ahada Allah لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون sun yi alkawali da Allah sun saba wani daga cikin munafikai yayi alkawali in Allah ya bashi dukiya zai kaza ya saba kuma sifa ce ta kafirai an gane ko ga sunan fir'auna Allah ya ce falamma kashafna anhum rijza ila ajalin hum balighuhu idahum yankuthun sifa ce kuma ta kafirai na ahlul kitabi masu sani yawan warware alkawari inna sharrad dawabi inda Allah alladhina kafaru فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون دالبي مي حدث ياي حترا اكو ان شر الدواب عند الله السم البكم الذين لا يعقلون اتكن سورة الانفال ولو علم الله فيهم خيرا ننكما إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم كأجا خرق هركون دوك ينا زمن توا دايكم daga baya sai a samu canji wanda cikin tafsiran da ba muka taba karantawa mun taba karanta shi akan wato muka dauko wancan aya muka data duka suna cikin suratul anfal almuhimmu dai suka warware alkawari kenan warware alkawari sifa ce ta munafikai sifa ce ta kafirai kuma sifa ce ta kafirai na ahlul kitabi amma musulmi yanzu sai suka ɗauki wannan sifa kenan sai ya zama to daidai yadda kake saba alkawali daidai yadda kake kusanta daga sifofi irin waɗannan mutane ko da ba a fitar da kai daga cikin musulunci ba idza hum yankusun ai sai ga su suna warware alkawali wannan idza tana idan to fujaiya sai ga su kwatsam bayan an yaye azaba yankusuna suna warware alkawali tsakanin su da Allah subhanahu wataala Allah kai mu da tsari sai Allah subhanahu wataala ya ce فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين Allah subhanahu wa ta'ala ce fantaqamna minhum sai muka yi musu azaba aslin intaqama fi'ili ne wanda ya samo asli ne daga naqama yanqim to sai aka ƙara alifun da ta'un a larabci ana da wato irin wannan tsari an gane ko intaqama kenan sai an ka ƙara alif sai an ka ƙara ta'un alif ta zo farko sannan ita ko ta'un aka kawo ta bayan nunun kaga naqama yanqimu shi ko wanga sai aka ƙara alif da ta'un anka ce intaqama kenan da alif da ta'un su aka ƙara kama qatala sai a ce iqtatala sai a ƙara alif da ta'un ina fata an fahimci an fahimci wannan ko kuma fa'ala in fa'ala afwan a ƙara alif da nunun in fa'ala kaga an ƙara shi talaqa shine abu abin nan ya saku in talaqa kenan an fara in taqamna nan ba ana nufin kyama ba domin shi naqama yanqimu yana nufin kyama wama naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid qul ya ahla al-kitabi hal tanqimuna minna illa an amanna billah shi naqama yanqimu yana nufin kyama amma in taqama yana nufin yin azaba wanda galibi ko sai daga kyama ne ake samun azaba ta biyu baya Allah ya ce fantaqamna minhum sai muka wato yi musu azaba fa aghraqnahum fil yam sai muka nutsar da su fil yammi a cikin kogi a jiya lokaci ya yi muna halinsa ba mu samu fayyace ba yadda aka wato nutsar da su ya kamata mu san kaifiyatul ighraq ya aka nutsar da fir'auna da shi da sojojinsa wannan sai ka koma cikin surori daban-daban cikin alkur'ani na farko kaga sai ka koma cikin suratu taha na biyu sai ka koma cikin suratu zukhruf na uku sai ka koma cikin suratu dukhan za ka iya fahimtar yadda an ka nutsar da fir'auna musamman a cikin suratu wato al-shu'ara an fayyace Allah ya faɗi cewa annabi Musa ya fita da shi da mutanensa an gane ko Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa auhayna ila Musa an asri bi ibadi innakum muttaba'un cewa Allah ce to za wato ka tahida mutane isri bi ibadi kidan kai tafiya da bayina innakum muttaba'un Allah ce za a bi ku safiya ta waye ba a gansu ba dama sun ari kayan kawa irin na su mutanen abin nan za su yi sallar su ashe badda shiga ne bayan su fir'auna suna sa tsammanin bani isra'ila na nan na sallah safiya ta waye babu su sun tafi Allah ya bada umarni a tafi da su fa arsala fir'aunu fil madaini hashirin fir'auna sai tura a tattaro ma mutane runduna mai karfi sannan ya har ya zuga su yace inna haula'i la shirzimatun qalilun waɗannan mutane yan kaɗan ne wa innahum lana lagha'izun sannan kuma sun fusatar da mu gashi sun suna kokarin tserewa da dukiyar mu kuma suna kokarin su fita daga cikin karkashin mulkin mu wa inna la jami'un hadirun ko hadirun dukkan mu fir'auna ce muna cikin sauna domin bamu san kamar mi za su dawo mu da shi ba sai Allah subhanahu wataala ce fa akhrajnahum min jannatin wa uyun sai muka fitar da su daga aljanna wa uyunin wa kunuzin wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin kazalika wa awrafnaha bani isra'il sai Allah ce fa atba'uhum mushriqin sai suka bi su rana tana batun za ta fito falamma tara aljam'an Allah ce lokacin da jama'a biyu suka ga juna shine tara'a ra'a ya gani tara'a an tsinkaye juna an yi ido da ido kenan qala ashabu musa inna lamudrakun mutanen annabi Musa su suka ce to da muka yanzu ta mu ta kari tun daga Fir'auna ga kuma teku kogi in sun tsaya Fir'auna in yazo kashe su zai yi in kuma sun shiga sun fada cikin ruwa kuma mutuwa za su yi shikenan babu mafita ina fata an fahimce ni annabi Musa ce qala kalla yace a'a inna ma'i rabbi sayahdi Allah yana tare da ni ubangiji na zai shiryar da ni sai Allah subhanahu wataala ce fa auhayna ila Musa an idrib bi asaka al-bahr sai muka wahayi ga annabi Musa cewa ka bugi ka ɗauki sandarka ka bugi teku to kaga wannan duka a cikin wannan sura ba a kawo shi ba kawai sai da anka ce an nutsar da su haka cikin qaha sai aka yi bayanin ba a'a yanzu da annabi Musa ya buga fanfalaqa fa kana kullu firqin ka qawdil azim sai ya rabu kamar dutsi ne babba kowanne daga cikin su kamar falalin dutsi ruwa sun kai nan ruwa sun kai nan shikenan sai annabi Musa ya biyo to cikin suratu qaha kuma sai aka faɗi yadda akai walaqad auhayna ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahr Allah ce kai musu hanya cikin kogi an gane ko to anan kidan kaga an faɗi cewa ma an yi Musa wahayi cewa yayi musu hanya cikin kogi to kenan in tun kafin ya fita yake da wannan labari kidan yana jiran a bashi umurni in kuma a'a sai tanna aka bashi umurni sai ya zamanto da bayanin shu'ara da bayanin da ke cikin suratul taha duka ɗaya ne fadrib lahum tariqan sai suratu taha ta kara yabasan shine ya zamanto hanyar busassa ce ma'ana da an ka buga can ba a kawo ba cewa bayan ruwan sun jaye wurin na da danyi ko bai da danyi sai Allah ce cikin qaha yabasan la takhafu darakan wala takhsha to shikenan to kaga yadda aka yi sai Allah ce cikin suratul shu'ara wa azlafna samma al-akharin sai muka kusanto da fir'auna an gane ko wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in shi kuma annabi Musa sai mun ka tseratar da shi da shi da mutanensa kaga yanzu an tseratar da shi bayan annabi Musa ya tsira da shi da mutanensa yanzu ga kogi dama kuma Allah ya faɗa ma annabi Musa a cikin suratul dukhan in ka wuce to kakka bugi sandarka wato teku ta dawo sai Allah ce watrukil bahra rahwa ka bar teku tana nan kwantattatta yadda ka ga ruwan nan kakka sake bugawa ka ce ruwa su game saboda ka ce ka tsere mafi auna a'a bar ta haka nan innahum jundun mugraqun lalle surun duna ce da za a nutsar da su to kaga wannan fa aghraqnahum idan mutum zai zo kawai ya ce an nutsar da su ba tare da ya bi kaifiya ba ta yadda ma aka fito daga cikin gari ta yadda aka zo har aka zo aka abin nan aka kai ga irin yadda fir'auna yana kusa da su a'a aka buga hanyar ta ruwan sun ka jayi bayan sun jaye kuma Allah ya sa wurin ya bushe ba tare da wani dangi ba suka wuce da gaugawa sannan kuma Allah ya ce a'a annabi Musa kada ya sake bugawa fir'auna kuma sannan ya zo sannan aka nutsar da shi kaga duka wannan bayani nan ya zo ne a dunkule shi yasa bayanin ayoyi yana buƙatar dole wani lokaci sai mutum ya fita daga cikin surar da yake fa aghraqnahum fil yam Allah ce sai muka nutsar da su a cikin teku bi annahum kazzabu bi ayatina saboda sun ƙayyatar da ayoyinmu nan bi annahum kazzabu bi ayatina saboda sun ƙaryatar da ayoyinmu muka ce ayoyin da ake ba annabi ana ba shi ayoyi shar'iyya ana ba shi ayoyi kauniyya ayoyi shar'iyya su ne kamar yanzu ayoyin da ake karantawa cikin littattafai ayoyi kauniya kuma su ne kamar wato abinda za a ba annabi na mu'jiza ta a hannunsa wanda za ta nuna shi annabin Allah ne to nan da anka ce bi ayatina yana iya ɗauka ayoyi shar'iyya na iya ɗauka ayoyi kauniya amma a nan abin da za mu fahimta bi annahum kazzabu bi ayatina su ne ayoyi kauniya domin a wannan lokaci ba a ba annabi Musa at-taura ba balle a ce yayi ma fir'auna wa'azi da ita sai zaman tunan bi annahum kazzabu bi ayatina wato sun kadatar da ayoyin mu ayoyi kauniya waɗanda an ba annabi Musa waɗanda ayoyin da suka gabata sun yi bayanin su fa arsalna alaihim tufana mun yi bayanin wannan aya waɗanda suka ce an tura musu tufan ko ruwa masu yawa wanda shi ne abin da yawa daga cikin malamai suka fi an kashi ko kuma mutuwa ko ku wata annoba fa arsalna alaihim tufana wal jarada da fara an gane ko wal kummala ko waɗansu sun fassara shi da alƙummal da alƙaml shine kwarkwata suna daga cikin ayoyin da anka ba annabi Musa ko waɗansu sun kace shine baraghis shine abin da ake kira abin nan gazunzumi ko waɗansu suka ce a'a ji'lan ne ji'lan jam'i ne na ju'al shine wato wani buzuzu yana nan wanda in ya tafi a daji yin yadda an yi kashi sai shi mulmula ya rinka tura shi ta baya almuhimmu dai waɗansu sun fassara shi haka waddafadi'a daga cikin ayoyin da suka karyata akwai addafadi'a su ne kwaɗi ko kwaɗi waɗanda suka zo waddama da jini wanda Allah subhanahu wata'ala ya tura musu duka waɗannan suna daga cikin ayoyi mufassalatin waɗanda muka ce daki daki waɗanda ba su bar fage ba na ga duk mai son ya karbi gaskiya ko kuma mufassalatin waɗanda an rarraba lokutan su sannan daga cikin ayoyin da suka ƙaryata shine cewa sun ƙaryatar da aya ta Annabi Musa wato ta sanda da kuma hannunsa domin Allah subhanahu wata'ala yace in kunta ji'ita bi ayatin fa'ti biha in kunta min as-sadiqin fa alqa asahu fa idha hiya thuban mubin kaga thuban wannan tana daga cikin aya wadda an ka ba Annabi Musa wa naza'a yadahu kuma sai ya zare hannunsa zare hannun yana daga cikin wato shi hannun nashi daga cikin mu'uzzujin da aka bashi kenan nan sai ya zama to bi ayatina ana nufin ayoyi kauniya ake nufi ina fata an fahimce ni dan wannan lokaci annabi Musa bai karbi at-taura ba wa kanu anha ghafilin sannan sun kasance daga ayoyin Allah subhanahu wataala ghafilina rabkananu da ja da mun faɗa cewa da yawa daga cikin mutane Allah na turo ayoyi marmakon a tuna cewa jarabawa ce Allah ke turowa a gyara sai a shiga zuwa wani soso bankaura surtu wannan duniya da muke cikin ta internet da duniya ta media Allah da turo ayoyi a gansu wata musiba ko wani abin al'ajabi ya bayyana a wani yanki na duniya marmakon ayi istighfari waɗanda ba musulmi ba su musulmi ta sai a ce a kai sai lana turki change ou bien ya des choses ko shikenan dai kawai sai a dauke shi wani tarihi tarihi a ƙasar America aka liƙe wani masallaci kawai sai gashi duk lokacin sallah ana kiran sallah kuma babu kowa sai gashi kawai internet da yan jarida na duniya su zo su kewaye masallaci wai suna ne le maison invisible ladankin da ba a ganin sa mai kiran sallah wanda ba a gani marmakon su yi imani amma gashi suna ganin aya masallaci an hana ai sallah kuma yanzu gashi ana kiran sallah a lokacin sallah ya kuma ba a ga mai kiran sallah ba marmakon ya zamanto aya ta musulunta amma kawai yan jarida sai su zo su aza in an yi dauka kawai duniya ta gani shi kenan su tafi zuwa sha'aninsu shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa kafirai wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ard yamurruna alaiha wa hum anha mu'ridun Allah ya muna tsari da irin waɗannan dabi'o'i a gaba sai Allah subhanahu wataala yake cewa wa awrasna alqawma alladhina kanu يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون الله سبحانه وتعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون سيمك قادد كسا القوم الذين كانوا يستضعفون متانند أكا كسنتي wato ana raunatar da su a bayan ƙasa a nan muna da matsaloli masu yawa a cikin wannan aya aurafna wannan nunun kin wato ita ce matsayin fa'iri mun gadar, amma ya an ce aurasa na, to aurasa ka yi hattara, in ra'un tana da fata, nan aurasa na naɗin nan shi ne maf'ulun bishi, nan kuma ita ce fa'iri, wa ƙalu alhamdulillahi labi sadaka na wa'ada wa aurasa na al'arta, kaga aurasa na Allah ya gadar da mu, aurasa nan fi'ili maudi ne nan ma maudi ne aurasna amma nan sa'un tana da sukuni sai kai hattara ka bambanta domin nan aurasna nan damiri na kuma zuwa ga Allah aurasana kuma can Allah ya gadar da mu amma wajen karatu ma wani dubbuga wanda yake bai ma iya gane bambanci almuhimmu wa aurasna mun gadar da alqauma mutane alladhina yustad'afun waɗanda ake wato abin nan raunanawa fi'ili na aurasa in ji malaman lugha da malaman irabin alkur'ani suka ce yana buƙatar maf'uli guda biyu domin warisa yana nufin yayi gado kenan in an ka ce wane ya gadi wane yana da maf'ulun bihi daya a cikin suratu maryam Allah ya ce wa warisa sulaimanu dauda kaga sulaiman ya gadi Dawuda duk da yake nan in shi suna fakewa daga asu to an ce annabawa ba a gadon su a anan ba ya gadi kuɗi bane da dukiya ya gadi ilimi ne da annabta wal qad atayna Dawuda wa Sulaimana ilma na fata an fahimci ni to almuhimmu dai warisa Sulaimanu shine fa'il Dawuda shine maf'ulun bihi to amma an ka ƙara alhamza to shikenan awrasna mu ne muka gadar to sai zamanto alqauma shine maf'ulun bihi na farko to ina na biyu malamai sun yi magana daban-daban magana guda uku waɗansu suka ce wa awrasna alqauma alladhina kanu yustad'afuna shine mashariq al-ardi wa magharibaha allati barakna fiha mun gadar da waɗannan mutane gabascin ƙasa da kuma yammacin ƙasa wadda muka yi albarka a cikinta kinan sai zaman to kenan shi mashariq al-ard wa magharib shine maf'ulun bihi as-sani waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce a'a wa awrasna al-qauma maf'ulun bihi na biyu mahzufun na kenan wa awrasna al-qauma alladhina kanu yustad'afuna al-ard ko kuma wa awrasna al-qauma alladhina kanu yustad'afuna al-mulka ko ko almulka wal ard muka ba su mulki muka ba su kasa waɗansu akan haka suka tahi waɗansu kuma suka ce wa awratna alqawma alladhina kanu yustad'afuna allati barakna fiha amma zance mafi kusa shine mashariq al ard wa magharibaha allati barakna fiha shine matsayin maf'ulun bihi nabiyu wannan ga wanda yake ya san ya fahimci larabci mas'ala ta biyu sai mas'ala ta balaga ta alqur'ani awratna malamai suke cewa galibi malaman balaga suke cewa galibi inda akwai abu mai kyau a fahimtarka sai Allah subhanahu wata'ala in akwai abu na ɗaukaka zai kawo sunansa galibi a cikin alkur'ani ko mu ce zai yi isnadin fi'ili zuwa gare shi kai tsaye kaga awrafna annunu litta'zim mun gadar kaga yana magana ne amma idan ya zama to abu wanda yake ba mai kyau bane ko ko abu ne wanda yake bai cancanta a bashi wani muhimmanci ba to sai ka iske Allah ya shafe fa'ilin duk da yake an san fa'ilin an gane ko lalle na Allah ne kaga nan da yace awrafna mun gadar saboda gadar da kasa ga bani Isra'ila ni'ima ce an gane ko haka Allah ya faɗa ga al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin suratu Fatir wato thumma awrasna alkitaba alladhina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi iznillah amma a wajen ahlul kitabi da aka ba su littafi ba su yi aiki da shi ba sai Allah ce wa innal ladhina urisul kitaba min ba'dihim lafi shakkin minhum murib kaga bai ce wa innal ladhina awrasna alkitaba sai ce wa innal ladhina urisul kitaba wadanda an ka gadar da su littafi don bi don ba su yi aiki da littafin ba sun yi ciwa-ciwa da littafin shi yasa Allah bai ce an gadar da su littafi ba shi yasa zaka fahimta wannan a cikin alqur'ani wurare daban-daban siratal ladina an'amta alaihim kaga an'amta alaihim waɗanda kai ni'ima gare su ghairil maghdubi alaihim bai ce ghairil ladina ghadibta alaihim ba haka annabi ibrahim da yazo da zai magana zuwa ga ubangiji ta'addubi zuwa ga Allah sai ce allazi khalaqani fa huwa yahdin Allah shine ya halice ni kuma shine mai shiryar da ni wallazi huwa yut'imuni wa yasqin Allah shine mai shayar da ni yut'imuni shine mai ciyar da ni wa yasqin wato shine kuma mai shayar da ni sai ce wa idza maridtu fa huwa yashfin idan nayi rashin lafiya bai ce wa idza amradani ba malamai suka ce ta'adduban ma Allah subhanahu wataala wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durr kaga menene annabi ayyuba ce massani ad-durr cuta ta shafe ni bai ce Allah ka turo min cuta ba an gane ko can ba ce wato masani shaytanu bin ismin wa azab kaga ce shaytan ne ya shafe ni da wannan saboda an ba shi dama ta hanyar asbab haka aljannu suka yi ladabi zuwa ga Allah subhanahu wataala wa anna la nadri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada suka ce la nadri ba mu sani ba asharrun shin sharri ne urida biman fil ardi kaga su ce ba sai sun ce am arada bihim rabbuhum rashada dan mu fahimci irin waɗannan cikin alqur'ani almuhimmu dai kaga bai ce wato wa aurasna nan sai Allah ya isnadi zuwa gare shi mun kace nan annunu litta'zim mun gadar alqauma alladhina kanu yustad'afun wadanda mutanen da ake raunanawa su wane ne mutanen da ake raunanawa su ne bani isra'ila bani isra'ila ana raunanar da su Allah ya faɗi wannan a cikin ayoyi daban-daban ko ma cikin suratul qasas Allah ce inna fir'auna ala fil ard wa ja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum kaga yastad'ifu ta'ifatan minhum wata jama'a sai aka ce yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum to kago ga shine abinda fir'auna ya faɗi sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahiruna kaga daga nan zaka yi istinbat idan wanda ya ce to ai ba a ce bani isra'ila ba in ma aka ƙara gaba sai Allah ce wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani isra'ila bima sabaru kaga nan ya nuna maka ga alqaumu kin in an ce alqaumu kowace jama'a na iya shiga ciki amma nan ya fassara maka kowa yake nufi ban sani ba yalla wani ko ya fahimta wani ko ya fahimta ba zai fahimta ba Allah ce to mun gadar da su waɗanda ya kasance yustad'afuna ana raunana su ana raunana su hissan wa ma'nan ta hanyar jiki ana raunana su ana kashe ƴaƴan su ana sa su aikin wahala sannan kuma ma'nan ta hanyar hankali ma'nawiyan an raunana su saboda kuna gani ana bautar da ku ana kashe ƴaƴan ku maza sannan kuma ana bautar da ƴaƴan ku mata ana kwanciyar da su hankalin su zai zama to hankali ne wanda yake ya girgiza fir'auna ta kowane fanni yayi kokarin girgizar da bani isra'ila القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض مشارق الأرض قبستين كسا مشارق jam'i na mashriq shine wurin da rana take fitowa za a ce sharaqati shamsu tashruqu sharqan wa shuruqan in an ce mashraq shine wurin da take fitowa sai a ce mashariq ina fata an fahimce ni sharaqa yashruqu an gane ko to duk da yake malamai suna cewa mashriqi ne rabbul mashriqi wal maghribi marmakon a ka'idar larabci duk fi'ilin da zamanto yana da mudari'in sa da dhamma ko fatha to fatha ne ake yi a abin nan nashi a zarful zaman ko zarful makan amma wanga yazo da kasra marmakon ko mai kasra nazala yanzilu manzil manazil amma wanga sharaqa yashruqu an gane kuma maimakon a ce mashraq sai an ka ce mashriq yana yiwa akwai luga mai kasra wanda mu dai bamu gane ta ba amma dai sai mu ce nan mu dai yazo ala khilafi alqaida almuhimmu dai mashariq al-ardi wurin da kasa take kulluwa in an ce sharaqati shamsu rana ta fito amma an ka ce ashraqati shamsu hasken rana ya mamaye duniya akwai bambanci tsakanin su wato da sharaqa da tala'at shamsu shine rana ta kullu alfijir ya keto amma an kace ashraqa shine ta yi haske hasken ta ya game ko ina shi yasa Allah ce wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha rana ta yi haske ashraqa shine yin haske kina akwai bambanci tsakanin kullowa da kuma yin haske wa magharibaha kuma kuma muka gadar da su magharibaha yammacin ta shi ma daga gharaba yaghrubu wato nasara yansuru fa'ala yaf'ulu shine gharabati shams wato gharabati shams rana ta boyu wajadaha taghrubu allati taghrubu taf'ulu kidan tana boyuwa wurin da rana take take boyuwa mahudar rana dai a takaice da inda take faduwa wani lokaci ana nufin a'a fadin kasar gaba daya an fadi gabas da yamma ne amma ana nufin ko ina nata kamar inda Allah subhanahu wataala ce alqur'ani la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi banna ba ta zo ma alqur'ani min bayni yadayhi ta gaban shi wala min khalfihi ko ta bayansa to tana iya zo masa ta min bayni yadayhi ta gaban sa wala min khalfihi ko ta bayansa to tana iya zo masa ta dama ko ta hagu ko ta sama ko ta kasa a'a ana nufin ta ko ina ba za ta zo mishi ba to nan ma mashariq al-ardi wa magharibaha allati barakna fiha yana nufin wato wannan yankin gaba ɗaya Allah subhanahu wataala ya gadar da su shi malamai suka ce allati barakna fiha wadda muka yi ni'ima muka yi albarka a cikin ta an gane ko shi yasa abin da ke da albarka ake kiran sa mubarak abin da ke da albarka amma yanzu a cikin larabcin yau da gobe suka sun ce mabruk mabruk malamai suka ce mabruk kuskure ne domin barukal ba'iru shine raƙumi ya durƙusa kenan mabruk ko da a larabci za a same shi za a samu mabrukun alaihi abin da aka durƙusa akan shi da haka wannan kuskure ne sai dai a ce mubarak kenan allati barakna fiha wadda muka yi albarka a cikinta kalima ta allati barakna fiha malaman har da alqur'ani suke cewa ya zo wuri hudu ne a cikin alqur'ani wa najjaynahu wa lutan ila al-ardi allati barakna fiha lil alamin sannan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa li sulaiman ar-riha asifatan tajri bi amrihi ila al-ardi allati barakna fiha sannan kuma ya zo a cikin suratu saba wa ja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha wanga na ƙarshe qura ne nan kuma wa awrasna alqawma alladhina kanu yustad'afuna masharik al-ard wa magharibaha allati barakna fiha su hudu ne a cikin alqur'ani in ji malaman har da alqur'ani in ka samu na biyar kana iya kawo sai mu gaya musu to sannan kuma wato malamai suka ce abinda ake nuhi da ƙasar da Allah ya ma albarka ita ce ƙasar Sham shi ya sama Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin farkon suratu wato abin nan al-Isra Allah ya albarka ga Masjidul Aqsa subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-Masjidil Haram ila al-Masjidil Aqsa alladhi barakna hawlahu mun yi albarka ga kewayensa to in ko an yi ma kewayen masallacin albarka to balle ma shi masallacin kansa ina fatan mutane sun fahimci wannan to yanzu a yanzu nan ƙasar Sham mafi yawanci ƙasar Syria ita ce ake nufi da ƙasar sham a yanzu can da ba a da falastinu da siriya ta yanzu da sauran yankukuka na larabawa dukan shi ana kiransu ƙasar sham dan kan wani ya diba ya ga tafai sun ce kasar sham yace a to an ce kasar sham kenan kuma su ko falastin na sun karayu kenan daga ina za a cewa sun samu kasar sham a'a a wannan lokaci da sham ta wancan lokacin da ka sani da falastinu da wannan yankin duka sunansa kasar sham daga baya ne aka mai da syria ita ce ake ce ma sham wannan ya kamata mu fahimci wannan mas'ala ta gaba sai Allah ce yayi albarka a wannan yanki shi ma masjidil aqsa an kace kewayen shi an yi masa albarka to wani na iya cewa to yanzu an ce an yi ma wannan wuri albarka kuma yau babu inda yahudawa suka zamna suke kashin mutane babu wurin da ta'addanci ya aje wurin gindin zama a duniya yanzu irin wannan yanki domin daular isra'ila ba ruwansu da shan giya ba ruwansu da zina duk abin da suka gida suna aikatawa suna kashe wanda suke so kuma an ce an yi ma wannan yanki albarka shi ma masallaci an kace barakna haulahu to in an yi ma kewayen sa albarka to kuma nan ne yahudawa suke da rayuwa balle shi masallacin to ya akai hakan ga a ce wuri na da albarka kuma ana zilace zilace ana kashin mutane ana kashin gilla ana sabon Allah ana kaza yahudu da la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu yahuda kuma suna zamane ga wuri kuma Allah ya ce yayi ma wuri albarka ai abin tambaya ne kaga da wuya wani ya tsaya maka shi wannan tambaya ce a'a kai babu matsala samun sabon Allah ga wuri ba shi ke nuna cewa ba Allah bai yi ma wuri albarka ba makka ta yankin falastino albarka makka domin madina ta fi yankin falastino albarka su ne wuraren da suka fi wato atsaharu bi qa'in fil alam amma duk da haka yanzu a makka ana iya a samu mutane masu sabon Allah ka samu mai shan giya a makka akwai su masu yin luwadi a makka akwai su masu yin zinace zinace a makka akwai su sabon Allah ana yi a makka ana yi a madina amma kuma waɗannan wuraren ai sun fi ƙasar sham albarka muttafaqun alaihi na kenan da an ce an yi albarka ba shi ke nuna mutane sun zama ma'asumai ba yana da kyau mutum shi fahimci wannan da kyau dan kan mutane su dauki alqur'ani kamar ya faɗi magana ne hakan da sannan kuma abin da ya kamata mu gane an gane ko da aka ce an yi albarka ba shi ke nuna ba za a yi sabo ba ko aljanna da Allah ce ya tsare ta daga sabo akwai wani sabo da aka aikata cikin ta wanda shi an fitar da shi daga ciki domin shaytan yayi ma annabi adamu suwasi fa waswasa lahum ash-shaytan liyubdi lahum ma wuri anhu min sawatihima sannan kuma muttafaqun a wajen ahli sunna wal jama'a aljanna ta asli ita ce annabi adamu ya wato yayi wannan sako suka ce daga wannan itaciya kenan cewa ba a sako a cikin ta yana yiwa banda sakon da ya riga ya afku dan haka cewa an yi albarka ga ƙasa ta Sham ba shi ke nuna ba za a saba ma Allah a cikin ta ba duk da yake wancan lokaci mun ce Falastini tana daga ciki ko kuma in mun ce barakna haulahu shi Masjid al-Aqsa an yi albarka ga kewayen sa kuma Yahudawa suna zamne to kuma yanzu ana sabon Allah wannan ba shi ke nuna waɗannan wuraren ba su da albarka ba ban sani ba ƴan uwa ko sun fahimci wannan almuhimmu Allah ya ce ya gadar da ƙasa wato ga mutanen da waɗanda suke an kasance ana raunana su wa tammat kalimatu rabbikal husna sai kalimar ubangijinka alhusna mafi kyau in an ce alhasanatu mai kyau alhusna mafi kyau sai mun yi hatara al'ahsan shine mafi kyau to mu'annafkin shi wato mace in ana so aka mace sai a ce alhusna domin da yawa daga cikin masu tafsiri sai ce alhusna mai kyau ba mai kyau ake nufi ba mafi kyau ake nufi shi yasa walillahi alasmaul husna Allah yana da sunaye alhusna mafi kyau ba masu kyau ba ina fata an fahimta wa auratna alqauma alladhina kanu yustad'afuna mashariq al-ard wa magharibaha allati barakna fiha allati wa tammat kalimatu rabbika al-husna kalima ta ubangijinka al-husna mafi kyau tammat ta cika ala bani isra'ila ga bani isra'il bima sabaru saboda hankurin da suka yi a nan abin da ya kamata mu gane kalimatu rabbika dukkan ƙura'u masu karantawa babu wanda ya karanta kalimatu rabbika dan wani lokaci akwai inda zaka iske wani ya karanta kalimatu rabbik wani kuma ya karanta kalimatu rabbika to anan dukkan qurra'u kalimatu rabbika suka karanta kalimar ubangijinka ta cika ga bani isra'ila wace kalima ce kalima ce ta alƙawalin da Allah ya yi musu dama annabi Musa ya gaya musu cewa tana yiwa Allah ya halakar da makinku asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kayfa ta'malun sannan a cikin suratul qasas sai Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da cewa yayi alƙawalin zai yi musu zai gadar da su bayan ƙasa wa nuridu an namunna alal ladina stud'ifu fil ard wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum alwarithin Allah subhanahu wa ta'ala ce muna da niyyar mu yi baiwa to shine wannan baiwa kalimatu rabbikal husna wato wa nuridu an namunna alal ladina stud'ifu fil ard muna son mu yi baiwa ga waɗanda aka raunana a bayan ƙasa wa naj'alahum a'imma mu sanya su zaman to shugabanni nan ba ana nufin dukkan su su zaman to shugabanni ba a'a waɗanda sun kabi hanyar Allah dan annabi Ibrahima yace wa min dhurriyyati qala la yanalu ahadi adh-dhalimin ba dukkan su za su samu ba adh-dhalimin ba za su samu ba wa naj'aluhum a'immatan wa naj'aluhum alwarithin mu sanya su masu gado to wannan gado kuma babu matsala ko kana sabon Allah Allah na iya baka gado zuwa wani lokaci wa awrasna alqawma alladhina duka Allah ya cika wadannan alƙawalla ba sani ko mun fahimta ba wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani isra'ila bima sabaru saboda hakurin da suka yi bima sabaru saboda hakurin da suka yi dama sun ce ma annabi Musa uzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana an cutar da mu min qabli an ta'tiyana kafin ka zo muna wa min ba'di ba ji'tana kuma bayan ka zo muna kaga sun yi hakuri shekaru aru aru ana azabtar da su an yanka ƴaƴan su an yi fata fata da su an yi komai da komai fir'auna yayin da yake so amma karshe al'amari ya kasance to anan malaman hadda alqur'ani suna da magana har yanzu suka ce a cikin alqur'ani idan ka tahi neman bima sabaru zaka same shi a wurare ɗai ɗai ɗai ɗai har wurare guda biyar na farko kaga nan watammat kalimatu rabbikal husna ala bani isra'ila bima sabaru na biyu a cikin suratul mu'minun inni jazaituhum al-yawma bima sabaru annahum humul wato faizun sannan cikin suratu wato al-furqan ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyatan wa salama na gaba sai cikin suratul qasas wa laqad wassalna lahum al-qawla la'allahum yatadhakkarun alladhina atainahum al-kitaba min qablihi hum bihi yu'minun wa idha yutla alaihim qalu amanna bihi إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا سنن كرشي يا ذوة أتكن أبنا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة أتكن سورة الإنسان وأنقصوني بما صبروا بما صبروا بما صبروا نبير قدا بيرك القرآن أما بما صبرتم قداني تل shine mi shine wanda zo a cikin suratul ra'ad salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar amma anan abin da zamu cirewa na mas'ala ta karatu shine cewa ya ka gane kace kashin cin bayan cin nasara a duniya duk abin da aka sa ba gaba sai an sa hakuri duk abin da ake son a ci nasara a rayuwa sai an yi hakuri kaga nan Allah ya ce bali Isra'ila sun samu nasara akan bakin su Fir'auna bima sabaru saboda hakuri an gane ko sannan kuma Allah ya ce yan aljanna sun samu aljanna inni jazaituhumul yawma bima sabaru sannan kuma ulaika yujzauna al-ghurfata za a ba su dakuna a cikin gidan aljanna bima sabaru ahlul kitabi waɗanda Allah ya suka yi imani da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam za a ba su lada biyu ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru an gane ko sannan kuma waje zahum bima sabaru jannatan wa harira aljanna in an yi hankuri za a same ta mala'iku haka su ga musu wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbata to shi yasa hakuri shine ke da wahala duk lokacin da jarabawa ta yi ma dan adam yawa duk lokacin da jarabawa ta yi ma dan adam yawa matsalar da ake samu wani lokaci sai ka iskiya kasa yin hakuri idan aka yi hakuri waɗanda suke son su ga dole sai kasashen musulmai sun rinjaye kasashen kafirai bai da ashe mutu ha ba haka nan bane ake yi ita nasara Allah subhanahu ta'ala ne yake kawo ta ina fata an fahimci ni canji yana zuwa ne cikin lokaci sai ai shekara 100 200 ku dai ku gina waɗanda za su gane inda aka dosa ku gaya ma matasa su gane menene a wajibi akan su na kare addinin su su kare addinin su su san aqidar su ingantatta kuma su tashi su yi aiki yau ne za a ci nasara kan maki gobe ne za a ci nasara kan maki Allah shi bano kan shi sani Allah subhanahu wataala ce to bima sabaru saboda hakuri da suka yi wa dammarna Allah ce sai muka yi raga raga dammara shine darkacewa dammara yudammiru tadmiran shine darkacewa wa idza aradna an nuhlika qaryatan inja Allah amarna mutrafiha ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا sai mu darkake ta darkakewa sai Allah ce wa dammarna sai muka yi raga-raga an gane ko sai muka darkake ma kana yasna'u fir'aun wa qaumuhu abinda fir'auna ya kasance yana aikatawa wa qaumuhu da mutanensa wa ma kanu ya'rishun da abinda sun ka kasance suna yi na gine-gine anan akwai mas'aloli cikin tafsiri wadanda suke suna da muhimmanci kafin mu je aya ta gaba shine cewa Allah ya ce wa dammarna shine mun bata mun daka ke ma kana isna'u fir'aun wa qaumu abinda fir'auna ke yi da shi da mutanensa sai wadansu malamai suka ce to anan abinda ake nuhi dambarna ma kana yasna'u fir'aunu shine abinda fir'auna yake son yayi a gaba shine Allah subhanahu wataala ya bata ba wai ana nufin an bata ba tunda fir'auna ya fita ya bar garinsa ya fita ya bar yankin gari ya shiga cikin daji can bakin iyakar tekuna Allah ya kare da shi waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce a'a da an ka ce wa dammarna ma kana yasna'u fir'aunu wa qaumuhu mun ɓata abin da fir'auna yake aikatawa ma dinnan almausulu ce kenan allazi kana yasna'u fir'aun duk abin da fir'auna yake aikatawa ya shiga ciki sai suka ce to sai ayi takhsisin shi domin at takhsis ana iya a ce duk amma wani lokaci sashe ake nufi to amma kafin ka ce sashe ake nufi dole sai ka kawo dalili ingantacce a cikin alqur'ani shi yasa dama mutanen da suka gabata Allah bai ce ya kare da gidajen su gaba ɗaya ba waɗansu akwai saura domin Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul hud yake cewa zalika min anba'il qura naqussuhu alayka min haqa'imun wa hasid kaga Allah ce muna baka labarin alqura garuruwa min ha daga cikin waɗannan garuruwan qa'imun akwai ginin da yana tsaye wa hasid akwai wanda ya rubuji ba a ganin sa kenan nan sai mu gane cewa ba dukkan abin da suka yi ba an ka lalata shi kenan ma kana yasna'u fir'aunu sashen abin da fir'aunu ya kasance na aikatawa na biyu wa ma kanu ya'rishun an gane ko da abin da suka kasance suna yi na gine-gine ibn amir da wato da imam shu'ba sun karanta wa ma kanu ya'rushun ya'rushun sun yi mara'un damma sai ka gane wanga fi'ili mudari'in sa yana da abubuwa guda biyu ana cewa arasha sai a ce ya'rishu ko kuma a ce arasha ya rushu duka wannan wato akwai fi'ilin da biyu gare shi akwai wanda ba yana da uku akwai wanda ɗaya ke gare shi to kaga wannan bincike ne mai zaman kansa abwabul af'al abu ne wanda yake da bukatar ɗalibi ya je ya bincike kansu wa ma kanu ya'rishun da abin da suka kasance suna aiki na gine-gine an ce an bata shi shi ma nan sai zaman to makhsusun ne domin mi makhsusun bin nafs wancan nafsi na cikin suratul hud ya ce min haƙa'imun wahasid sannan kuma bishahid yanzu in ka tafi ƙasar fir'auna kana ganin gine-ginen da suka yi le pyramid har yanzu ma teknoloji ta kasa gane sirrin yadda aka yi wannan ginin aka ɗaukakar da manya-manyan duwatsu aka ɗora su saman ƙololuwa irin waɗannan abubuwa to tun da ana ganin su kawai ne ce a a cikin qur'ani an ce to duk abin da fir'auna yayi Allah ya yi jitrulkin shi kuma ga gidajen fir'auna na lafi da ana ganin su a a minha qa'imun wa hasid Allah bai ce dukkan su yake nufi ba nan kaga in baka gane ba zaka karetar da alqur'ani baka sani ba ina fata an fahimce ni dan haka dai yan uwa wa dammarna ma kana yasna'u fir'aunu wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishun duk abin da sun ka kasance suna aikatawa Allah subhanahu wa ta'ala yace ya abin nan kalima ta al'arshi daga nan ta samu al'arshi shine gini wanda aka daukaka bene shi yasa gado wanda yake mai girma zaka iske wani lokaci ana kiran sai al'arsh shine wato bene mai girma wanda an gina shi na irin na sarauta shi yasa abin nan Balqis an ce tana da wato abin nan gado na mulki wanda yake na sarauta wanda hudu ya ba annabi Sulaiman labarinsa inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha arshun azim tana da al'arshi mai girma kina al'arshi abu ne wanda yake na nuna gini madaukaci Allah ce to ya kare da shi shi yasa giyan mulki idan ta ja mai mulki yana ganin cewa wannan mulkin daga gare shi an gane ko ba za a iya samun canji ba wannan hayaniya ne misali biyu ya kamata mu bayar a nan daga nan sai mu tsaya a ƙasar Tanzania ba zato ba tsammani shugaban ƙasa ya hau yana ganin ya yi dubara ya ɗauko mace wadda in yace eh ta ce eh in yace a'a ta ce a'a bai ɗauko namiji ba ya yi dubara sai ya ƙare kak sai gashi Allah ya ɗauke shi cikin ‘yan mintuttuka ɗana mataimakiyarsa musulma wadda ba a yarda ba musulmi su ɗauki wani babban matsayi ana son a yi wasa sai gashi tak mace Allah ya kai ta saman mulkin ƙasar Tanzania magafuriya ta hi mace ta zo ta ɗauki mulki ɗana na biyu abin da yake faruwa a ƙasar chadi yau ba zato ba tsammani shugaban ƙasar chadi idris debi yau an ce allah ya masa rasuwa kenan ya fita yana zan fita dama don saboda ya je ya ƙarfafa sojoji kuma ya ba su experience don yana da experience yau gashi an cin ma'ajali labarai abinda duk kafafen yada labarai suke bayarwa shine cewa ya samu raunuka ta hanyar wato fito na fito da yan tawaye kwanakin baya ku yana nan kasar nan ta Nijar yana bayanai an ganshi ya zo an yi komai bai taba sa tsammanin mutuwa za ta zo mishi ba shi yasa duk yadda ka shage mulki duk yadda kuɗi suka ɗauke ka kana ganin kai kana da kuɗi duk yadda kake da wani ilimi wallahi ka gyara alaƙa ka da Allah don baka san lokacin da mutuwa za ta zo maka ba fir'auna gashi ba zato ba tsammani Allah subhanahu wata'ala ya karbe shi magana ta ƙarshe wadda zan kawo a ƙarƙashin wannan aya shine da malamai Allah ce fa azraqnahum fil yammi muka nutsar da su a cikin teku kaga Allah cikin teku ya halaka fir'auna malamai suke cewa akwai almunasaba kullun ina son in ja hankalin ɗalibai wannan ilimi ne wanda yake fitowa da mu'jiza ta alqur'ani da balaga ta alkur'ani almunasaba kala biyu ce akwai almunasaba allafziyya ka rike mai tafsirin alkur'ani akwai almunasaba alma'nawiyya almunasaba alma'nawiyya shine ma'anar wani abu da ma'anar wani abu ta kamance ce almunasaba lafziyya shine lafazin wani abu ya dace da wani abu to waɗannan shine zan bada misali guda biyu daga gare su zan tsaye da karatu insha Allah ta'ala sai gobe Allah kai mu nari munasaban lafziya lafazi ya daidai da lafazi saboda wani abu Allah subhanahu wataala ya faɗi kafirai a cikin suratul inshiqaq za a ba su hannunsu hannun wato littafin su ta hannun ta bayan bayan su wa amma man utiya kitabahu wara zahri wanda an ka bashi littafin sa ta hannun ta bayan shi to wanda zai ce a to na wuri an ce kuma za ba su littafi ta hannun ta hannun hagu wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi kaga sai sa tsammanin kamar akwai kuskurcin alqur'ani babu kuskuri za a ɗauki hannun hagu ɗin a mirgida shi sannan a juya shi ta baya sannan a basu littafi kenan da hannun hagu ta baya za a basu littafi to amma munasaba nan me yasa Allah yasa aka basu littafin su wara a zahrihi saboda a nan duniya sun watsar da littafin Allah Allah subhanahu wataala ce walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun min allazina utul kitaba kitaballahi wara zuhurihim sun mai da littafin Allah bayansu wa iz akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitaba la tubayyinunahu lin-nasi wa la taktumuna fanabadhuhu wara'a zuhurihim sun mai da littafin Allah bayansu to tunda sun yi hakan ga wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri ibn Uthaymeen ya kawo wannan a cikin tafsirinsa sannan akwai al-munasaba al-ma'nawiyya wanda ma'ana ce ake kallo ta wani abu da wani abu amma sai a ga cewa za a yi fitar da wani abu a ina za mu iya fahimtar wannan shi ne malamai suke cewa fir'auna da ya tashi tinƙahu a duniya sai yasa aka tara mishi ruwa a cikin suratu zukhruf Allah ya bamu wannan labari Allah ce wa nada fir'aunu fi qaumi qala ya qaumi alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun yayi alfahari da cewa shi ke da mulkin misra har ya fitar da mutane yace afala tubsirun ba ku gani am ana khairun min hadha alladhi huwa mahin yace shin ni adda alkhairi ko wannan kaskantacce wai annabin Allah annabi Musa wanda yana cikin ulul azmi min ar-rusul fir'auna yace masa kaskantacce wala yakadu yubin ba zai iya bayani ba a gane duk da yake ƙarya ce shike yi tunda ya roki Allah Allah ya karba mishi to kun gani fir'auna ya alfahari da dami da ruwa to fa aghraqnahum fil yammi sai Allah ya halakar da shi da ruwa munasaba ta biyu yan uwa shine cewa annabi Musa lokacin da aka sashi cikin ruwa Allah ce mama mashi an iqdi fihi fi tabuti sannan wa auhayna ila ummi Musa an ardihi fa idha khifti alayhi fa alqihi fil yammi wala takhafi wala tahzani lokacin da aka sanya annabi Musa cikin wannan kwando ko kuma muka ce sanduki ko adaka ta ruwa aka a cikin ruwa aka tura shi Musa ba zai iya kare kanshi ba bai ma san inda yake ba ruwa suna iya hallaka shi ko ba za su iya hallaka shi ba amma da yake Allah yake tare da shi sai annabi Musa ya tsira Fir'auna sai da ya fita da mulkin shi da sojojinsa bal ma sai da ya ƙara fa arsala fil aunu fil madaini hashirina ya tunzura al'umma ya tahi cikin hushi na ƙarshe an gudu da dukiyarsu kuma al'umma bayu suna son su gudu yayi shiri na ƙarshe amma da ya shiga cikin ruwa ba tare da ƙarfin Allah ba fa agraqnahum fil yammi sai Allah ya nutsar da shi radda ya fita cikin karfin shi na ƙarshe ran nan Allah ya nutsar da shi cikin ruwa saboda ba tare da ƙarfin Allah yake ba annabi Musa yana jinjiri bai da ƙarfi ko na kusa ko na nesa amma da yake ya shiga da ƙarfin Allah ya fita lahiya shi yasa kullun ka tuna da ƙarfin Allah yana ƙarfin yana gaban ƙarfin kowa babu wata fisonsu mondial wadda a duniya Allah ba zai iya taɓa ta ba rasha cikin minti goma fisonsu mondial diskur ya wargazar da ita tattahi babu ta sai dai labari kuma duk kasashen da ake ce ma kaza kaza virus ya zo ya taba su a ayan Allah tashi wargaza su itilar kin nan da kake jin labari ba su kare ba Allah na iya turo wani itilar wanda zai wargaza su kuma duk wata fisans yan Allah tashi kama ta cikin dan lokaci kaɗan na Allah shi sai da zai kama ta don haka muna nama Allah zato na kasar tsammani ba za a samu ba za a samu canji ba a'a sai dai shi canjin Allah yana kawo shi lokacin da ya ga dama yan uwa nan ya kamata mu dakanta kamar yadda Allah kuma yadda fir'auna gashi nan dammarna ma kana yasna fir'auna qawmuhu ma kanu shi cikin dan lokaci kadan yan mintutuka Allah ya kare da fir'auna duk mulkin da yayi gashi nan ya riga ya tiya zan labari nan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu dada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta muna wannan kuma shugaban kasar Chad da Allah ya mara suwa a matsayin sa na musulmi muna fata Allah subhanahu wataala ya gafarta masa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh